annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace walau tunsuratan lakum inda za ku bar sunnan annabinku sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kafarto da kun kafirta wato ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajiba ce wannan na daga cikin falalar Allah madaukakin sarki da ya mana a watannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ta'ala ya azurta mu da bin sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sama watannan kungiyar samu mai albarka jama'atu idalatul bid'ati wa iqamatus sunna yardan kungiyar da ta bi sunnar ma'aikin Allah wannan dace ne daga Allah Allah ya datar da kai ka tsaya kan sunnar ma'aikin Allah Allah ta'ala ya gafarta wa malam Abubakar Gumi da Ashek Sama'ila Idris da sauran manyan malamai irin su Ashek Bawo wato malam Bawo mai shinkafa da sauransu waɗanda suka tsaya su ga sun ɗora al'umman ƙasar nan kan tafarkin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ibadu da mu'amala to babu abin da ya wuce a rike sunnar ma'aikin Allah shi yasa dukkan wani rubutu da zai ankarar da kai akan kaurace ma wata sunna da aka yi to babu shakka wannan rubutu ne mai muhimmanci as-sunanul mahjura wasu sunnoni da aka kaurace musu sai ramadana a cikin watan ramadan wannan ya malam albani muhammad nasiruddin albani yana so ya fadakar game da wasu sunnoni da aka kauracewa mun gane ko bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai anan jama'an musulmi kullum in ka samu aljaru wal majrur to aljaru wal majrur bai da karfi da haka baya iya bayyanar da ma'ana har sai ka kaddara masa wani abu haka ɗabi'ar larabci yake ka lura duk lokacin da ka sami aljaru wal majrur misali ɗaya daga cikin huruful jarri sai ya taso wani suna to su biyu kaɗai da huruful jarri din da sunan da harful jarri din ya ya taso to ba za su iya kosar da kai wajen bayyana ma'ana ba har sai ka kaddara wani abu misali yanzu in nazo na ce alal minbada kaga ala ɗaya ne daga cikin huruful jarri min wa ila wa an wa ala wa fi wa ba'i wa lani waɗannan harufa duk abin da suka taso suna sanya maka jarra to in na ce alal minbada akan tebur alminbada to shine wannan tebur da ke gabana to in nace alal minbada akan tebur kaga ala harfu ga harfa wato harfu jarri alminbada to almajrur kenan bi wannan aladar an samu aljaru wal majrur to waɗannan lafuzza guda biyu da ala da alminbada ba za su iya bayyana da ma'ana ba ba za ka gane me aka ce ba dan an ce alal minbada akan tebur to menene yake kan tebur din hakan aka ce maka tilbaiti tilbaiti a cikin gida a cikin gida to me a cikin gidan ba za ka gane komai ba kun gane wannan da kyau duk aljaru wal majrur baya iya fitar da ma'ana har a gane magana sai fa an kaddara wani abu to kaza irin abin da ya faru anan kenan jama'a kaga bismillahir rahmanir rahim lafazin bismi asalinsa bi ismi ne an yi tafsili ne aka cira wannan alifin din wannan alhamdan bi ismi ne asalin sunar wato da sunan Allah to ba ka ce bismillahi da sunan Allah ar-rahman rahim nan kuma ana siffanta Allah kudin ne kenan kaga an samu aljaru wal majrur bismi bismillahi da sunan Allah ba za a iya fahimtar komi ba sai an kaddara wani abu to shine wasu sai suka ce to a rika kaddara masa fi'i wasu suka ce a rika kaddara masa ismi amma zance mafi kyau a rika kaddara masa fi'ili shi yafi to ne fi'ilin za a kaddara masa shine suka ce a kaddara masa fi'ilin da aka tunkara aikatawa misali yanzu da muka zauna me zani karatu to sai mu kaddara masa karatu sai mu ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fara karatu lafazin muke fara karatu din ba za a gan shi ba a rubuce to amma kuma ma'anar ba za ta cika ba sai an faɗe shi shi yasa malaman mu na zore masu hikima da zurfin ilimi in ka je soro za ka koyi karatu da ka ja baki ka ce bismillahir rahmanir rahim sai ce maka da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fara karatu to kila wani dalibi sai ce malam ina muke fara karatun a rubuce babu shi amma malamin zai sa matsayi fata shi ta na'au ya kwakulo maka wannan kalma ta muke fara karatu kaddara ta ake yi mun gano wannan da kyau ar-rahman rahim lafazan ar-rahman yana nufin mai rahama in an ce rahama wato gata da Allah yake wa kowa da kowa da mummuni da kafiri da salihi da salihi da wanda ya sallama wa Allah da annabin shi da munafiki duka ba wanda Allah baya wa gata ya ba su zai baka kai mummuni ya baka ji ya ba kafuri ma ji mutumin kirki yana gani kafuri ma yana gani ana ruwan sama a ko'ina yadda ake yi a gonakai na mummunai haka ake a gonakai na kafirai to wannan ita ce rahmaniya ta Allah gamammiyar rahama da tausayawa ta Allah ar-rahim na nufin mai jin kai jin kai ko wata wato jin kai wani keɓantaccen wata keɓantacciyar rahama ce da Allah madaukakin sarki cewa mummunai kadai a ranar lahira Allah ya ce wa kana bil mu'minina rahima Allah madaukakin sarki yana wa mummunai rahama a ran gobe alkiyama mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala yana musu rahama amma Muhammad Salih bin Al-Utsaimin wannan fassara ta dade haka malamai suke yin ta Ar-Rahman gamammiyar rahama Ar-Rahim ke bantacciyar rahama ga mummune kadai to amma Muhammad Salih bin Al-Utsaimin da yazo zai sharhin Al-Baiquniya sai ya ce gaskiya lafazin Ar-Rahman na nufin rahamar Allah Ar-Rahim na nufin yadda Allah ke sadar da rahaman zuwa ga bayi shi mun gane wannan da kyau sai wasu bayanai da ɗaliban ilimin mu je makaranta ana so tun lokacin da zaka fara wani abu to gaskiya in so samu ne ka bude shi da basmala in ba haka ba sai ga abin ya zama mai yankakken albarka yo ko abinci zaka ci annabi ya ce ka fara da basmala yana daga cikin wato faɗaɗɗiyar kurakure ko wato sunnoni da aka bari da cikin watan ramadana da wasu su wani yazo zai sha ruwa zai fara cin dabino sai ga ai dabino karamin abu ne ba sai yayi basmala ba ila wani ne ya ba shi dabino daya sai ga ya fasa kawai ya hura da tin sai ya jefa a baka ba za ka ji ya ce bismillah ba kuskure ne gyaɗa za ka ci rake za ka sha apple za ka gaɗa ruwa duk abin da za ka sa a bakin salati to ka tabbatar da cewa ka ce bismillah kafin ka kafin ka ci in ba haka ba sai shedan ya shiga cikin wannan abin sai sakin maka dukkan abin da baka tunani al-imam ibn qayyim ku je karanta littafin at-tibbun nabawi yace sai shedan ya iya jefa maka cuta karkashin abin da zaka ci ai cututtukan duniya jama'a gaskiya kaso 75 cikin 100 na cutar duniya yana zuwa ne sakamakon abin da aka ci da abin da aka sha wa ba'ira fika annabiha haya'an وليس تدور إلا في الظلال بذلت لها المطارف والعشايا فآبتك وفاتت في الظلال وفاتت في الإذان ذهبت إلى الطبيب فقال الطبيب وداؤك في الشراب والطعام وفي يوم كنت تتك daga abin da ake ci ne jama'a to ta yaya abin da za ka ci ya maka amfani a jiki ya koma ya zama cuta na daga cikin dalilai rashin yin basmala yo in ba haka ba ku ka a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka fito da tafla wata katuwar kula ce da annabi yake cin abinci a cikin ta kaci hudu suke iya wato mutane hudu suke iya daukan kulan su fito da ita kofar gida saboda girman ta amma akan cika ta da abinci ma'aikin Allah ya ce tare da jama'a to ranar an ruwan ije ta haka sai aka ita abincin haka sai wani mutum cikin sahabbai Allah ya kare ta a gare su sai gaggawa ya maza ya kai hannu zai fara cin abinci to amma kash bai sai bismillah ba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya rike hannunsa ma'aikin Allah ya ce na rantse da Allah ga wannan mutum na haɗa hannunsa ta dama da hannun shaidan ga su gun hannaye guda biyu na riƙe na riƙe hannun wannan mutum da na shaidan annabi ya ce shaidan ya ganimanci damar mutumin bai ce bismillah ba da haka ya haɗa hannun shi da na mutumin zai sa mana hannuwa abinci ya tsebe mana amfani da albarkan da ke cikin abinci shi ma'aikin Allah sai ya ja kun ya ce tun lokacin da ɗayanku zai ci abinci to ya ce bismillahi mun gano nan da kyau wannan sunnar wasu daga cikin ƴan uwanmu maza da mata sun ƙaurace mata yayin cin abinci musamman ƙananan abubuwa kamar minti haka nan kawai zai jefa su a bakin shi kaɗan ne wanda zai jefa dan minti kawai a baki ka ji ya ce bismillah yana kira shi kam sai ya ga abinci sosai to anan ne zai yi basmala amma dan zai dan sha minti dan zai dan ci biskut wannan ba zai ce bismillah ba kuma kuskure da ramadan ko ba da ramadan ba duk abin da za ka kai bakinka ka ce bismillah قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الله يمسر عما يتيه يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم الله مدوكتين سنتينا سوى أتكين القرآن كتب عليكم الصيام يا قوم مني أن وجبتامك عزمي كما كتب على الذين من قبلكم إن يدعك وجبت عزمي جاء الأمم نتغباشيكم لعلكم تتقون أن يعكلي كوكا جسورا الله wato kaman dalilin yin azumi shine a tsoron Allah azumi tsohuwar ibada ce ba wata ba wata al'umma sai da aka ce aka umarce ta tafi azumi mun gano wannan ne kyau wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiya ko lawal wal wa lam ukallima al yawma insiya annabawa dukkansu ba wanda ba a ce cewa al'umman shi ya azumi ba duka su gaba ɗaya an umarce su da azumi annabi ya haya dan annabi zakariya hadisin na cikin sunan na imam abu daud Allah ya ce ka je ka tara banu isra'ila gaba ɗaya a baitul maqdis ka umarce su da abubuwa biya to amma fatara ya sa sai yayi jinkiri sai annabi isa ya zo ya same shi ce ka ga fa Allah ya umarce ka ka tara banu isra'ila ka umarce su da abubuwa biyar ka ce su yi aiki da su kai ma ka yi aiki da su me yasa har yanzu baka je ka tara su ba bari in je in wakilce ka in tara su sai ce a a kar ka je bari in je in tara sai ce a in wakilce ka sai ce ban so ka wakilce ni yace me yasa baka so in wakilce ka yace akhsha an yakshifa Allah bi al-arba ina jin tsoron kar ya zan ban je in yi da kaina ba Allah ya fasata ya zo ya kifar da ni daidai tara su sai ce Allah ya ce in faɗa maku ku aikata abubuwa guda biyar ni ma in aikata su na daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar Allah ta'ala ya ce man ku rika yin azumi ku rika yin azumi domin misalin mutumin da yake yin azumi yadda ka san wani mutum ne wanda yake rike da kwalban turare ɗan ƙaramar kwalban turare haka duk lokacin da ya fito da wannan kwalbar turaren to sai ga jama'a suna jin ƙanshin wannan turare suna sha'awarsa annabi ya ce to misalin azumi kenan wannan annabi annabi ya ke faɗawa al'umman banu isra'il ya ce to misalin azumi kenan in ji Allah haka azumi yadda kwalban turare ɗin karama take a zuwanka in ba ka fito da ita jama'a sun gani ba amma sun kana ta da kwalban turare to wallahi haka mai azumi ba wanda ya san watan nan ibada sai kai da kake yi kamar yadda mai kwalban turaren nan in ya koya abin sha a dugun shi ba wanda ya san yana da shi to haka ma mai azumi ba wata alama da za a gane wani yana azumi wani baya yi dan kaga mutum yayin lakabo haka baya nuna yana aji dan kaga wani mutum cikin karsashi kuma duk wannan baya nuna baya aji ta yiwa mare azumin can ya karya dazu da safe amma yanzu hantsi ta daga rana ya dubulu da yi bai samu abin da zai sa a baka ba da rana sai lakabo haka sai yaushi wani kuma Allah ya sanke mashi wahalar azumin ta da cewa bai ci komai bai na azumi ba ka iya gane mai azumi ibada ce wacce tsakanin bawa da ubangijinsa shi yasa ga Allah ta'ala ya ce ta saki ta saki duk sauran aka yi wato wani izafatu tashrifin aka yi izafatu tashrifin aka danganta azumi ga Allah saboda me yin azumi yana iya shiga daki ya sha ruwa abin shi baka sani ba ya fito ya ce yana azumi to waɗannan ibada ta azumi ana so duk lokacin da kake yin ta da da kai sai Allah ka kasan kake yin ta in har kuma wato shi mai kwalban turare in ya boye abin shi a zuci kaga ba wanda ya sani to amma in ya fito da shi fa kowa zai ji sha'awa sai rika jin kanshi to haka shi ma mai azumi ba wanda zai gano yana azumi daga shi sai ubangijinsa amma ana son ta hanyar mu'amalarsa da jama'a da abin da zai rika faɗi da abin da zai rika aikatawa jama'a su rika jin daɗin wannan abin da zai rika faɗi da abin da zai rika aikatawa irin yadda mai turaren kan in ya fito turaren sa ake jin daɗin kanshin wannan turare ba Allah mun fahimci wannan da kyau misalin azumi ke wato a takaice dai ayar tana nuna azumi tsohuwar ibada ce kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum sai Allah ya ce la'allakum tattaqun wannan la'allakum an kawo shi ne litta'ali dan a faɗa maka dalili a faɗa maka hujja a nan wurin da Allah ya ce ayi azumi sai bai tafi kan ɗabi'a sa ba ubangiji madaukakin sarki domin kare da zamu zo mu ji da yawa daga cikin ibadu akan bautar da mu da su ne ba ta da an faɗa mana dalili ko hujjan da yasa aka ce shi ba kuma ba ka bukatan sai ka ji dalilin ba ka bukatar sai ka gano hikimar Allah ya bautar da kai ne ya gano za ka miki biyayya ko ba za ka yi ba to amma azumi da aka zo kan azumi sai bai sai Allah bai kawo maka umarni kawai ba sai da ya faɗa maka dalili me ya fafa na yin azumi me dalili me hujja me ake bukata a samu in an yi azumi Allah ya ce taqwa la'allakum tattaqun babban malami al-Imam Shafi'i a cikin littafin Ar-Risala yayi magana kan asa ya magana kan Allah waɗannan kalmomin guda biyu asakan qaulan wahidan duk lokacin da lafazin asa ya zo a Qur'ani suka ce asatul Qur'ani wajiba in ji al-Imam Shafi'i amma la Allah sai aka samu sabai wanda ce gaskiya la Allah takan tsaya kan asalinta a matsayin harkun daraji ta fa'idantar da kokonto misali a ce in za a fassara ta sai a ce la'allakum tattaqun ta yi in kun yi azumin ku samu takawa ta yi wasu kuma suka ce a'a ita ma la Allah a cikin alqur'ani fa tana fa'idantar da tabbas ne la'allakum tattaqun tabbas in dai azumi kuka yi na gaske to wallahi takawa ku za ta dafu an gane ko malamai sun yi sabani kan la'alla wasu sun batta a matsayin harkun taraji sun ce in ka ga Allah a cikin alqur'ani to tana fa'idantar da kila wa ƙala ta yi, wadda ce kai a ta wato la'alla a ƙur'ani fa ba ta fa'idantar da kila wa ƙala, tana fa'idantar da tabbas ne, la'alla Allah a yi hudu su ba da zalika amra, ma'ana tabbas in dai mutum ya ƙala matar shi bayan ya sake ta saki ɗaya ko saki biyu, tana kai komo a gidan shi ba ta da ya kore ta ya ce ta je gidansu ba, ita ce haƙuri ta zauna, to wannan sakin ba za ka ga ya ɗore ba in Allah ya za a shirya. tabba za a shirya wasu ka sai a'a ta yiwu ne sai suna wannan fasarori guda biyu to matsauci fasarar farko ta ta yiwu shine malamai suka ce ta yiwu da aka ce ta yiwu saboda za Allah ya san za a samu waɗanda ba za su yi azumi na gaskiya ba ba za su yi haƙiƙanin azumi ba za su yi azumin ne su yi wasu ayyuka na azumi wasu ayyukan kuma ba za su yi ba to waɗannan suna iya yiwa su yi azumin su kare ba samu takawa ba amma duk mutumin da ya wa'azi wato wanda ya azumi azumi na hakika to wannan babu shakka zai samu takawa in ya kare Allah ta'ala ya taimake mu sai ya ce wato suratul baqara aya ta 183 fi hadhihi al-aya kama la yakhfa 'ala al-hadirin jami'a watannan aya kamar yadda bai koyi ga dukkan malaka ba gaba daya anan nake so in ce mana asalin wannan littafi na malam Muhammad Nasiruddin Albani muhabara ce yayi a Jidda wato lacca ce yayi a Jidda wanda daga bisani aka zo aka mayar da wannan lacca ya zama littafi so da yawa malamai sai a kira su sai su yi wa'azi sai su faɗakar in suka faɗakar so da yawa in sun koma gida sai su ga muhimmancin abin da suka rubuta na faɗakarwa sai su mayar da shi ya zama littafi kamar da kake ganin su a zamanance wani zai je ya tasirin shi na PhD ko na Master amma daga baya sai ya zo ya mayar da wannan tasirin ya zama littafi mun gane to asalin shi muhabara ce aka gayyace shi ya gabatar to da ya gabatar da muhabaran sai aka muhimmancin muhabara sai aka mayar da muhabara ta zanto littafi yadda duk al'umman duniya za su iya karuwa da shi mun gane wannan da kyau shi yasa yace bai boyu da dukkan mahalarta ba أن الله عز وجل نبأ أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بما أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام الله تعالى يا با الأمة النبي محمد لأباري يا با لأبار أبن دي سوكروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية أو سنن آية أن الله فرض عليكم الصيام الله يا فرضا سوا وتنن الأمة أدري كما كان قد فرض مثله على من قبلنا من الأمم irin yadda Allah ya farbanta azumi ga waɗanda suka gabace mu cikin al'ummomi hadha amrun ma'rufun lada kullil muslimin alladhina yaqra'una hadhihi al-ayati al-karima wannan ai abu ne sananne ga dukkan waɗanda suke karanta wannan aya mai girma wa yafhamuna ma'anaha jaliyan wadiha kuma su fahimci ma'ananta fahimta ta warewaje ta ƙarara ولكن الشيء الذي أريد أن أتحدث عنه شيء آخر مال محمد ناصر الدين الباني الله يغفر تامسا yace sai dai gaskiya abinda nake so ne magana akai wani abu ne na daban ba wannan ba ba so nake na bada labari cewa Allah ya wajabtawa al'umman nan azumi irin yadda ya wajabtawa al'ummomin baya ba ba wannan nake so ne magana akai na jama'a yace wani abu nake so na tattauna akan sa قلما يتنبه له أو قل من ينتبع له من عامة الناس kaɗan ne suka iya faɗaka dangane da abin da nake so ne magana a kai da yawa daga cikin al'umma sun rafkana dangane da wannan gabar da nake so na tattauna magana a kan shi ijimala ala kowa ya saurara har kuttun bihi kenan wa kuwa qauluhu tabaraka wa ta'ala fi akhir hadhihi al-aya shine zancen da Allah ta'ala ya a ƙarshen ayan ƙarshen ayan kadai malam albani yake so ga hankalin mu akai shine lafazan la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ku dauki la'allakum tattaqun al'amarin takawa din nan shi ma da yake so ya nuna mana an zubar da wannan abin da ya shafi takawa da da yawa mutane sun kafa tsare sunnoni da zai bayu zuwa ka su samu waɗannan takawa wanda kuma Allah ta'ala ya farzanta azumi ne don a samu takawa shi yasa ma in ka lura da ayoyin azumi da suka zo cikin suratul baqara za ga Allah ya buɗe su da al'amarin takawa ayar farko da Allah ya fara magana game da azumi a baqara ita ce waɗannan aya Allah ya kulle ta da batun takawa ayat ƙarshe da Allah ya magana kan azumi ita ma ya kulle ta ne da batun me takawa ka lura da kyau zaka je Allah madaukakin sarki yace ya ayyukan ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun duka ya ci gaba da ayoyin baya gaba ɗaya akan azumi suka ci gaba da zuwa ayyaman ma'adudat faman kana minkum maridan aw ala safarin فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما عداكم ولعلكم تشكرون سيتي وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون دان أن هنا مكة علاقة أذني دا الدعاء أكوي علاقة دم أذني يويت الدعاء Allah bai tashi zai maganan azumi bai saka kowace zance ba in ba abin da ya shafi addu'a ba sai ce uhilla lakum laylata siyamin rafatu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lakum علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم آقفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون kaga an bude ayoyin da zancen ne ta kawa sannan aka kulle ayoyin da zancen ne ta kawa aka bude da ta kawa aka rufe wato da da gabatar da ayoyin da rufe ayoyin duka akan ta kawa shi amma da yawa daga cikin al'umman musulmai sun sulu dangane da al'amarin ta kawan nan wanda kuma shine babban dalilin da yasa Allah ya ce ya azumi in ka zare ta kawa da Allah ba zai umurce mu da azumi ba duk mutumin da ya yi azumi kuma taƙawarsa ba ta ƙaru ba wannan mutum yadda ka san wanda ya ci abinci ne bai ƙoshi ba in kana da yaƙinin in ka ci abinci ba za ka ƙoshi ba me ya amfanin ka ci ba Allah mun fahimci wannan da kyau in kana da yaƙinin in ka nema ba za ka samu ba me ya amfanin ka nema wanda yake da yaƙinin in ya yi kasuwanci faɗi zai yi ba zai samu riba ba zai yi wanda yake da yaƙinin in ya yi noma ba zai samu amfanin gona ba zai yi to babu shakka tun mutumin da zai yi azumi bai samu takawa ba to kamar mutumin da ya noma ne bai samu komai na amfani ba kamar wanda ya business ne ya kasuwanci bai samu komai na riba ba takawan nan ita ce ribar da zaka ci in ka yi wa Allah madaukakin sarki azumi shi yasa malam albani yace ina so a faɗa ka dangane da wannan Allah mun fahimci wannan da kyau wallahu azza wa jalla jarat adatuhuma ibadikal mu'minin Allah maɗaukakin sarki al'adarsa ta gudana wajen mu'amalantar bayan shi mummunai, annahu idza amarakum bi amri Allah in ya umurce su da wani abu, aw shara'a lakum bi farde, ko Allah ya shar'anta wa bayin shi wata farilla, jarat adatuhu an yaqtasira tabaraka wa ta'ala ala dhikri al-amri duna bayan al-hikmati min dhalik. Allah yakan ce kai kaza ne, amma bai faɗin dalilin da zai sa kai ce kai kaza. da aka ce mai sallah an faɗa mana in mun yi sallah kaza zai faru an gane da yawa daga cikin ibadu akan bautar da mu ne da su ba ta da an faɗa mana hikimar yi din ba shine al-imamu shafi'i a cikin littafinsa wato al-imamu abu ishaq al-imamu abu ishaq al-maliki ya rubuta littafi mujalladi biyu kan abin da ya shafi usulin fiqh ya tattauna kan wannan da fuska mai faɗi sosai da sosai wal imam ibnu hazm al-andalusi muka sami littafin shi wato ihkam al-ahkam cikin juz'i hudu mujalladi daya yayi bayani mai faɗi kan yadda Allah ta'ala kan dorawa bayi ibada ba tare da ya faɗa musu hikimar da yake ai wannan ibada ba me yasa Allah ta'ala yake haka dalilin kawai ya bautar da kai ya gano waye mai da'a waye mare shi shi yasa yake nan min zalika li anna hikmatal amma domin hikima kaman miya min taklifin lahi azza wa jalla li ibadihi na Allah ta'ala ya tsora nauyin yin ibada ga bayinsa huwa an yamtahinakum Allah so yake jarraba su shi yasa jama'a a ranar alkiyama na ashabul fatara waɗanda sai da annabi isa ya tafi ya tafi da shekaru ɗaruruwa kuma allah bai turo wani annabi ba an samu wannan lokaci ana ce mishi wato zamanin fatara lokacin yankewan annabta shine alfatara aka ji bawo ya ce fatara in ka ya ce fatararre to yana nufin mutumin da ya yi kuɗi amma ya dawo yanzu ba kuɗin yankewan abu shi da ake kiran shi ne fata alfatara shi ne sarki fatara to an samu kamfan annabta annabi isa ya zo ya tafi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai riga ya zo ba to waɗanda aka haifa suka girma suka mutu a lokacin ba annabi to malamai suna da maganganu a kansu amma akwai wani hadisi da ya zama umda wajen hukunta mutanen da ke wurin an gane ko mushrikai suke wannan tsakanin hadisin ko cewa yake yi a ranar gobe alkiyama waɗanda ba su sami albarkan a aiko musu annabi ba ba su tadda wata shari'a da za su tsoro a kanta ba waɗannan mutane abinda za a yi a ranar lahira a ta dauke su ga wuta ga aljanna sai Allah ya ce musu gaba ɗaya ku je ku shiga wuta ku je ku shiga wuta sai a sa musu ido wanda ya na maza yin kuma bi zai fada wutar sai a kira shi ta to kai da an da an aiko maka annabi zaka bi shi zaka yi wa Allah da'a ko mun wahalan bin Allah je ka shiga aljanna in ya ce gaskiya ni dai Allah ba zan shiga wuta ba ina ji ina gani in shiga wuta ta a to an gano ko da an aiko maka annabi ba zai ma annabin biyayya ba an gane to a taka za a tantance yan wuta da aljanna cikin su to Allah ta'ala yakan dora mana ibada don ya jarace mai ga waye mai da'a waye mai sabawa wa yadhharu man yuti'uhu minhum wa man yukhalifuhu tabaraka wa ta'ala sanan Allah zai gano wa zai masa biyayya wa zai kangare masa walakinahu fi hadhihi al-aya sai dai Allah a cikin wannan aya ina fatan mu fahimci baya malam albani yana cewa dukkan ibadu da Allah yakan dora mana ba kasafai Allah yakan faɗa mana hikimar da yasa yake ne ba kawai akan ce ni me dalili babu ba za a faɗa mana dalili ba mu dai mu je ne to amma ita watan nan ibada a watan nan aya kun gane walakin da fi hadhihi al-ayati zakara shay'an ghayra ma'hud ghayra ma'hud kaseeran fil qur'an al-karim a watan nan aya ta suratul baqara Allah ya faɗi wani abu da ba a saba da shi ba cikin alqur'ani ألا وهو تعليل الأمر بالصيام بقوله تبارك وتعالى الله يفقد دليل أمر من أجل ميزا الله يأمر كيمو تأذني سيفقد دليل يسير لعلكم تتقون saboda in kun yi azumi ta kawakku za ta kawo tsoron Allah ku zai kawo fa idan tunda haka ne al hikmatu min fardiyati siyani ala al mu'minin ashe hikimar da ta sa aka fardanta azumi ga mummunai laysa kuwa faqat an yamtani'u anil mulazzati wal mubahat ba kawai wai dan su bar jin daɗi ba an gane ba wai dan su bar jin daɗi su daina cin abin da ya halatta gare su min at-tayyibat na daɗa ɗan abinci wa in kana hadha amran wajiban duk da cewa su daina kusantan iyali su daina jin daɗi da iyalinsu su daina cin abinci su daina cin abin sha wannan wajibi ne dole su daina haka yana cikin hikimar azumi a daina cin abinci a daina shan abin sha a nisanci iyali saboda wasu kuma hikimomi guda hudu wanda al-imam ibn rajab al-hanbali ya ambace su a cikin laqaiful ma'ruf wato littafin laqaiful ma'ruf fi ma lima wasil al-ami min al-wada'if ya faɗi hikimomi guda hudu da ya sanya Allah maɗaukakin sarki ce a azumi kar a ji abinci kar a sha abin sha me yasa Allah ta'ala yana son zukata su rika kaya wato kullum in ka ci ka ci ka ci ka koshi sai zuciya ta nemi ta rika kangarewa yace na daya shine kasurun nafs zuciya ta rika karaya in mutum yace yace idza batanatil batana sakaratil ayana wa a'jabatil wa ta'abu an ibada so da yawa in mutum ya ce koshi sai ya zanto kazzabun ashir sai ka zo ka cin mishi yana alfahari yana jiji da kai sannan abu na biyu ana so kwakwalwarka ma kaifin kwakwalwarka ta karu shi yasa da azumi aka ce ka a ci ka a sha ka a yawaita kusantan iyali kaifin kwakwalwa an yi analysis an yi kididdiga an yi an yi lura cewa musulmai sun fi kowa kaifin kwakwalwa a duniya saboda wannan azumi da suke kuma ko cikin kiristoci duk mutumin da yake ɗaga kafa yake azumi irin nasu to yakan fi sauran kaifin kwakwalwa mutumin da yakan samu lokaci a shekara da baya cin abinci kwakwalwarsa takan haɓaka ta rika fahimtar abu da haddace shi sama da mutumin da kodo lokaci cin abinci yake abu na uku yin azumi yakan wato an ce a daina ce a daina sha al-imam ibnu rajab yace saboda mawadata su san irin wahalan da talakawa suke yi shi kila mawadaci ko da lokaci yana iya samun kuɗin da zai ci abinci amma talaka fa ko da azumi ko ba azumi lokaci yakan nemi abincin ya rasa abu na ƙarshe na kudu sai ya ce saboda inganta lafiya an ce a daina cin abinci a daina shan abin sha dan lafiya ya inganta domin in dai kullum mutum zai san kaman kaza ko da lokaci cin abinci to babu shakka lafiyar sa ma takan samu matsala salatun hunna muhlikatul anani wa da'iyatu sadiqi ila istiqani dawamu mudamatun wa dawamu wata'in wa idhalu ta'ami ala ta'ani babban malami Muhammad ibn Idris yace salatun hunna muhlikatul anani abubuwa guda uku suna hallaka mutane wa da'iyatu sahihi ila istiqani sukan mayar da mai lafiya ya zama bai da lafiya na daya dawamu mudamatin shan giya shan kayan barasa wallahi tun mai shan taba ko wiwi ko ko kwata ko abin da suke sa na baye na barasa ko giya uwa uba kenan to wannan mutum za a ga lafiyar shi lafiya lafiya ne na biyu dawamu mudamatin wa dawamu wata'in sai mutumin da zai kasa watsa'i kusanci taki kwarkwasa kwarkwasa ko da lokaci bai yi tsari ba wajen kwarkwasa game da iyali to wannan mutum za ka ga lafiya ke lafiya lafiya ne sai wa idhalu ta'ami ala ta'ami mutumin da ya zanto cin abinci cin abinci cin abinci akai akai ba wani lokaci da yake da kafa shi ma wannan za a ga lafiya lafiya ne To duk da waɗannan manufofi ko waɗannan fa'idoji da ake samu in an daina cin abinci da shan abin sha, amma mu san ba wai manufar Allah ce kaɗai mu daina cin abinci da shan abin sha ba. Bin nisbati li kulli sa'imin dole ne mutum ya bar wannan amma ba su ne gaya ba. Walakin laysa hadha huwa al-maqsud faqat. Sai dai ba wannan ne manufa kawai ba. Mun gane wannan da kyau? Bi hadha siyam ba shine kaɗai manufar wannan azumin ba. التي ختم الله عز وجل أمره به بقوله تعالى وأن الله تعالى يجزي زنكنسا لتشوى لعلكم تتقون أي إن الحكمة من شرعية الصيام حكمة وجد أكر أن تامك عدو أن يزداد المسلم طاعة لله تبارك وتعالى سوء أكي مسلمية كار جنس وران الله في شهر الصيام أو تنعدل أكثر مما كان عليه قبله wallahi dama abin da ake so ke ana so a ga tsoron Allahnka ya haɓaka sama da tsoron Allahnka kafin a shiga watan azumi kuma tsoron Allah kan bayyana ne ta hanyar bin dukkan umarninsa da nisantar dukkan hanyar shi duk abin da Allah ta'ala ce maka aikata ka yi gwaggwadon ƙarfinka lalle kakkabar wani da gangan sai abin da ya fi ƙarfinka duk abin da Allah ta'ala ya hana ta to gaba ɗayansu ka nisance su to ta haka ake gano cewa eh azuminka ya amfane ka ka cimma wato ka samu asalin babban manufar da ya sa Allah da ta sa Allah ta'ala ya ce ma a rika yin azumi tsoron Allah ka ya rika haɓaka ya rika karuwa ba Allah mun fahimci wannan da kyau shine wato ita ce babban manufa ولقد صرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوضع تمام الإيضاح هذه الحكمة الإلهية حقيقة من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بينا يا يورا ورا دوتنا حكمة الله يا فتيس أيبان أيا بقوله عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي كما في حديث كما في صحيح البخاري كما في حديث في صحيح البخاري حديث صحابي أبو هريرة عبد الرحمن بن سهر الدوسي hadisin na cikin namba na dubu biyar da ɗari shida da goma sha biyar haka yana cikin namba hadisi dubu ɗaya da ɗari takwas da hudu a cikin sahih bukhari ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man lam yada qawla dhuhr wa la amala bih fa laysa lillahi hajatun fi an yada ta'ama wa sharaba dan Allah mu tsaya mu kalli hadisin nan ma'aikin Allah yace man lam yada qawla dhuhr lafazin azuru abubuwa uku suke zama azur kullum ka ji an ce azur to abubuwa uku ne abu na ɗaya ƙarya ka faɗi magana ba daidai ba balarabe kan ce ma haka zo abu na biyu saɓo dukkan ayyuka na saɓo an gano wannan da kyau balarabe kan ce masa zo ayyuka na saɓo saɓon Allah balarabe kan ce masa zo sannan abu na uku shine abinda ba ka da shi ka nuna kana da shi an gane ko abinda baka da shi ka zo kana fankama kana nuna kaman kai wani ne alhalin kai ba wani bane mun gane ko misali mutum zai sa rigan malinta ya bayyana da malinta alhalin shi ba malami bane zai sa rigan masu kuɗi ya bayyana da cewa shi mai kuɗi ne alhalin shi ba mai kuɗi bane abinda baka da shi sai ka rika ƙaryanki kana wannan misali shi da samari wajen neman aure su nuna cewa eh su sun koshi su sun isa alhalin ko ba su isa ba wannan shi ma ana ce masa ne zor yana shiga cikin faɗin wannan ma'anar dukkan ɓata lokaci shi ma akan ce mishi zor ɓata lokaci kawai zance na harbaci ba za ka samu duniya ba wajen yin wannan zancen ko yin wannan aikin a wuri ɗaya ba za ka samu lahira ba shi ma akan ce mishi zor duk lokacin da za ka zauna kuna tattaunawa kan wani ishu alhalin wannan ishu ɗin ba wani abu da za ka samu na rusul a duniyarce ba wani abu da za ka samu a lahirance ko ana ce mai misali zance kawai na yan bal Manchester, Arsenal, wane ya kaza, wane ya kaza, duk in an gama ƙarshen ƙarshe, sai kuma a ce ne, sun ba maza ba, sowa, wane ne ya ci bal, kowa ya ci bal, to kuma sai ne. Nawa za ka samu, me za a baka, daraja ka karuwa za ta yi, ko me zai faru? Akwai wata fa'ida? To shi ma wannan ana ce muke zo. Ku haɗa waɗannan abubuwa duk lokacin da ka ji an ce zo, to su ake nufi. Kuma Allah ta'ala ya haɗa kalman zur da hoton gumaka. Allah ya ce wattanibu rijsa min al-awsan wattanibu qawla zur ku nisanci bautan gumaka kuma ku nisanci qawlu zur qawlu zur sune waɗannan abubuwa da kake ka ambata ko dai zancen ƙarya ko wani abu wanda yake fadin shi haramun ne a fadi shi kaman baka mun gano wannan da kyau ko kuma mutum ya nuna ya taka ya koshi yana da wani abu alhalin bai da shi wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko karanta sunan nan Imam Tirmidhi tace ya Rasulullah gaskiya ina da kishiya muna tare ni da ita shin wani lokaci sai in ji ina dan san dan ba ta haushi in nuna ni na isa wajen mijina ya Rasulullah in na je na sai abu da kuɗi na na zo na bayyana a sa'a kamar mijina ne ya sai ma misali da daddare ita za ta aika a siyo mata tsiranta ranar da take da girki can ma kafin ya dawo za ta aika a siyo mata kaza irin kazan nan mai kabbara har ma haka za ta aika a siyo mata in aka siyo mata kayanta mutum in ya dawo tun da aikin ta zai kwana gari in ya waye bayan ya fita sai ta fito da kunshin leda da kunshin takarda da kasusuwa tana layin kazan nan ma jiya da ya siyo shi ni ban ma iya cinyawa ba tana zuba a dazir yar uwarta tana ji alhalin ba shi ne ne ta yi haka ne don dan ta ba kishiyar ta haushi cewa ita ta samu kaduwa a mutu a wajen miji sama da ita ita haka ba ake siyo mata misali sai ta nemi fatawa don ma'aikin Allah ta ce ta iya haka sai ma'aikin Allah ya ce almutalabbisu bima lam yu'ta kaladi fi sawbai dur duk mutumin da yake sa wani tufafi na abin da Allah bai ba shi ba matsayin da Allah bai kai ka ba ka rika nuna kai ka kai kana bayyana wa jama'a cewa ka kai wannan matsayi alhalin Allah bai kai ka wannan matsayi ba annabi ce wannan mutum yadda ka san wanda ya sa tufafi ne na zuwa mun gane ko wato abinda matakin da Allah bai kai ka ka taka shi ba ka rika bayyanar da wa jama'a cewa ai ka taka wannan matakin ina fatan mun gane duk waɗannan abubuwa su ake kiran su zuwa kuma da azumi ba sa fa'idantarwa sai dai su cutar shi yasa ma'aikin Allah ya ce mallam ya da kauna zuri duk mutumin da bai bar zance na zurba wal amala bihi ko ya aiki da shi kenan wanda bai daina ƙarya ba bai daina saban Allah ba duk abin da Allah ya hana yana aikata wasu daga cikin ko duka sannan bai daina kuri ina muna iya fassara kuri da da ruba bai daina kuri da ruba da kururu ta kai ba mun gano nan da kyau a gefe guda bai daina ɓata lokaci ba ɓata lokaci shine ba za ka fa'idantu a duniya ba za ka fa'idantu a lahira ba duk wanda bai daina haka ba fa laysa lillahi hajatun a wata ruwaya annabi ya ce wal jahal bai daina wauta ba fada tsakanin shi da ƴan uwan shi musulmi ko shi wanda ba ma musulmin ba da tatan baki yana azumi amma yana zagi yana azumi amma yana fada yana fushi kaji ana gaddama za a ba ambata iska ko duk masu aji annabi ya ce duk wanda bai daina wannan ba akwai lafazin akwai wata ruwaya wadda annabi ya kara da aljahal lafazin aljahal na nufin wauta da rigima faɗa da wasu in mutum bai daina wannan ba falaisa lillahi hajatun Allah ba shi da bukata wajen wannan mutum min an yaga ta'amahu wa sharabahu wannan mutum dan ya daina cin abinci dan ya daina cin abin sha wallahi duk ba zai amfane shi ba Allah bai so an gano wannan da kyau Allah bai san ya daina cin abinci bai san ya daina cin abincin shi in dai ba zai iya daina waɗancan abubuwan ba ina fatan mun gane sai ce ai inna Allah azza wa jalla lam yaqsud min fadiyati siyam alladhi huwa al-imsak fi waqtin ma'dud ma'ruf lada al-jami' huwa an yamtani haula as-sawam min at-ta'am wa sharab fa'ad ba wai manufan Allah shine ya zama ya farzanta muku azumi don a kame daga ci da sha a wani lokaci ayyanin ne ba wanda kowa ya san haka waɗannan masu azumi su yana cin abinci da yana cin abin sha ba shi ne manufan Allah ta ƙarshe ba wa inna ma yanbaghi aidan an yamkani'u an ma harrama Allah azza wa jalla min ad-dunubi wal ma'asi a ana so mai azumi ya daina abinda Allah ya haramta masa na zunubai da sabo an gane ko ومن ذلك قول الزور daga cikin wannan akwai zancan zuwa wanda muka fassara kida wal amala bihi mun gane ko da yin aiki da shi fa rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'akkidu al-aya kaman ma'aikin Allah a cikin wannan hadisi na Bukhari daga Abu Huraira yana karfafan wancan aya ce na Allah kun tattako ai tataqarrabuna ila Allah azza wa jalla ziyadatan an imsakikum an at-ta'ami wa shirabi aidan ku ƙara kusantan Allah ta hanyar nisantan abin da ya hana ku an gane ɗoriya akan daina ci da daina sha an tamassa ko anil muharramat lalle ku kane ku daina aikata haram kaljiba misalin gulma ka zauna kana faɗin aibin ɗan uwanka alhalin ɗan uwanka baya kusa baya wurin shi ake kira jiba zikiruka akhaka bima yakra kana faɗin aibi laftis na ɗan uwanka karka criticize na ɗan uwanka kana accusing din shi alhalin ba da wurin kana suka shi shi ke kira jiba sahabbai suka ce afara aita ya rasulullah in kana fi akhi ma aqul ya kake ganin in abin da nake faɗa game da dan uwana gaskiya ne halin shi ne tabbas ne ci bashi baya biya ba ƙarya nake musu ba tabbas wannan mutum gashi babu shakka mutum ne makaryaci ba ƙarya nake musu ba tabbas mutum ne wanda aka kama shi gashi yayi sata ba ƙarya nake musu ba amma sai na zo ina ba da wannan labari ba a gaban gidan shi ba ya rasulullahi wannan zai shiga cikin giba annabi ya ce in kana fi ahlika ma taqulu faqad kaftahu in abin da kake faɗa gaskiya ne tabbas ne halin shi ne ba kadafi kai masa ba to wannan ai shi ma ake kira giba wa in lam yakun fihi in ko ba halinsa bane ba kadafi kai masa faqad bahaftahu annabi ya ce to ai ka miki bautan kenan mu kiyayi giba in muna azumi mu kiyayi giba in kana azumi karka yadda kai giba mun gano wannan da kyau in azumi ba wai kawai barin ci da sha ne ba sai ka kame daga gulma a ɗaya ta cikin magabata ibnu sirin ne in ba na manta ba ya ga wasu mata guda biyu suna gulman wata kuma da watan azumi sai ce ala yau ba ku ɗauka ba ne sai suka ce mun ɗauka mana muna yi ya ce ai kun karya suka ce mu ba karya azumin mu ba to la kun karya kun ci abinci suka ce su ba su ba ya ce to ku amai magani wallahi suna amai da Allah ya so ya bayyana da karama shi a hannun wannan malami sai ga tsokokin nama kawai tsokan nama na ta faduwa ka ce to kun ga wanda ya ci waɗannan tsokokin nama gundun gundun haka ina za a ce bai ai ko daga kun kare a zuwa saboda gulma kakkar yin gulma gulma mugun aiki ne Aisha radiyallahu anha suna zaune da ma'aikin Allah suna hira kawai sai ga Safiyatu bintu Huyayyin ta za ta wuce daman gajeruwa ce haka ta yake ta kalli ma'aikin Allah ta murmushi ta ce ya Rasulullah matan nan ta ta daga gajarta ta ga abu haka gurgurgur haka annabi ce ke wallahi laqad qulti qawlan law mutajat bi bihari dunya la matajatku kin faɗi wani zance inda za a ɗauki bakin munin zancen a zuba a ruwan duniya gaba ɗaya wallahi ruwan duniya ya zama da gwado dukkan ruwan duniya zai lalace saboda dattin da kika faɗa na magana ka kalla abin da ta siffanta da kawai gajin ruwa kuma ba ƙarya ta yi ba gajin ruwa ce to ina ga ka zauna kana sukan wane da wane da wane da wane kuma jama'a mafi girman jiba da imam ibn asakir ku samu littafin sabiyu na kadibin mufti mafi munin jiba shine kai da shugabanni shugaba ka samu kamar da muhammadu buhari nan sai ta sukar shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shugaba ka zauna kana kukan shugaba shine mafi girman jiba yace sai kuma malamai shugabanni da malamai al'ulama wal umara shugabanni da malamai ka soki malami malamin addini ne karantarwa su kansa shi ma yana cikin mafi girman jiba misalin littafin tabi'u na kadibul mufti ko faki hatul majalis ma na na wahid bin abdussalam bai Allah madaukakin sarki ya dantar da to jama'a kaji ba a so kai jiba wannan nima hada fada shi yake kira annanima la yadkhulul jannatu ko la yadkhulul jannata al-qattatu annabi ya ce tun ne annanimanci ne haɗa faɗa ya je wajen wane zuko shi ya koma wajen wanci wane zuko shi sai ya haɗa faɗa ko ya je haɗa kan ya haɗa kan a koruwa na aiki ko ya je haɗa wancan ya haɗa wancan a ba wani termination ko ya haɗa wancan ya haɗa wancan a aiki hanjin wani daga aiki wani munafunci ko wani aiki da za ka yi ya bayi zuwa a ji haushin wani sai ke kira annanimanci kullum musulmi so ake daidaita ɗan uwanci musulmi a lokacin da kasancewa na yi ma Malam Ibrahim laifi Allah ya tsare to ba so ake ka zo ka faɗa Malam Ibrahim ya mishi laifi ba in ka faɗa mishi ne ya laifi zai ji haushi da to kana faɗa masa na yi laifi ta kayan nemanci in ya man laifi in ka zo ka faɗa man na yi neman laifi to kayi an nemanci musulmi bai yadda ya je ya faɗa ma wani ɗan uwan shi musulmi abinda zai sanya wannan musulmin ya ji haushin wani ɗan uwan shi musulmi shi ake kira annabimanci ko da a gaban idan ka yi wani abu da ya bayi zuwa ga wani zai ji haushi in ya samu labari ko ka faɗa mashi kamar rufe ka gyaggyara an gane ka rufe ka gyaggyara har annabi ya ce ya halatta ma kai ƙarya don ka sulhu da mutane yawa mutane biyu annabi ya ce in faɗa muku abin da ya fi sallah lada ya fi azumi lada ya fi zakka lada ya fi ko duk ibadun nan da kake gani hatta aikin hajji annabi ya ce ya fi shi lada sabi suka ce me wannan abun kuwa annabi yace islamu zatul bil sulhun ta daidaita tsakanin mutane guda biyu diya ko dannan shi yasa aka hana annabimanci musamman ga mai aji an gane ko wa zuri mun bayani kan zur wa shahadatu zur wal kadhib wa nawi zalika min al akhlaq al muharrama kama na'lamu jami'a dole duk sai an nisanci wannan من أجل ذلك يجب أن يعلم المسلمون جميعا أن أن أن أن المفترات للصائم ليست هي الأمور المادية فقط المعروفة أنا يتي واجبين مثلا شيوا abin da ke karya azumi ba ba wasu ne waɗannan abubuwa da muka sani na riba ijmalan fi ta'ami wa sharabi wal jima domin jama'an mu suna ɗauka abin da ke karya azumi kawai cin abinci shan abin sha kusantar iyali laysa hadha ko siyamu faqat ba wannan ne kawai azumi ba lidhalika yufarraqu wa yuqsamu ba'd ulama al-muftirat shi yasa wasu daga cikin malamai suka kasa abin da ke karya azumi ila kismai gida biyu wa hadha huwa maqsadi wannan shine manufata min hadhihi kalima na wannan littafin fi hadhihi wato al-aunatu mubaraka a wannan lokacin ne albarka insha Allah malam albani ce manufarsa ya bayyanar da ɗayan ɓangaren mai karya azumi ba wanda ya zama shahararre kowa ya sani ba babba da yaro kowa san da abinci da abin sha da kusantan iyali yana karya azumi to akwai wani abin da ke karya azumi shine ma da yake so ya faɗa mana an gane la ma wa qadarat adatul khutba wal wa'azi musamman ma al'adan masu yin khutba a mumbarori da masu wa'azi ya gudana fi shahr ramadan a watan azumi idza takallamu al muftirat in za su yi magana kan abin da ke karya azumi lissiyami إنما يتكلم فقط عن المفترات المادية sukan yi magana ne kan abin da ke karya azumi na zahi cin abinci shan abin sha da kusantar iyali mimma zakarna alifa min at-ta'am wa sharab wal jima fa bainama yanbaghi alaihim kanasihina wa mudakkirina li amatil muslimin alhalin abin da ya kamace su a matsayin su na masu nasiha wannan kafin nan ana ce mata kafut tasbiti kanasihina kafut tasbiti a matsayin su na masu nasiha wa muzakkirina a matsayin su na masu tunatarwa li'amatul muslimi daga dukkan musulmai an yudandanu kafiran wa kafiran jidda sunan naga sunan naga so da yawa haula al-qism al-thani min al-muqirat ya kamata masu wa'azi da masu utuba su mai da hankali kan ɗayan nau'in na abin da ke kare azumi zalika annan nasa tazu an yafhamu anna siyama huwa an-naw'u huwa min an-naw'i al-awwal saboda ai mutane da yawa sun dauka azumi kawai in aka daina ci aka daina sha aka daina kusantar iyali al-imsaku an al-muftarat al-madiyya walakin hunaka muftaratun ukhra amma fa akwai wasu abubuwa da ke kare azumi hiya muftaratun nastafi an nusammiha kuma suna kare azumi muna iya maru'a masa suna mu ce al-muftiratul ma'nawiyya abubuwa da ke karya azumi amma ba na zahiri ba kaman ƙaryan nan kaman zaben Allah kaman wani abu na warji yanzu mutumin da zai kuni yana kwallo da azumi fa akan sanya akan sanya Ramadan cup a anguwannin nan namu da azumi da azumi ana karta da azumi ana luzo da azumi ana bal duk abubuwa na fasikanci ya ga da azumi kuma ana yi waɗannan abubuwa malam albani ce su ma suna karya aji da haka abin da ya wajabta ya wajaba ga masu nasiha da masu wa'azi su tashi wajen faɗakar da mutane kan wannan su rika musu nasiha nasiha nan kuma su kasa shi biyu da nasiha da za su yi publicly haka a gaban jama'a da yawa da nasiha da za ka kira wani ya wani ya tara su ma da wutan aji ya yi irin wannan shikon alkaza wanda annabi ya hana annabi ya hana ka aske wani wuri a kan kanka ka tara gashi a wani wuri sai ka kira shi haka kai da shi kai kaɗai za ka kira shi da kai sai shi ka ci wani ne zai sa ka bagga shi haka da azumin nan don Allah ka kire ka ga annabi ya hana na zai san kana san annabi sai ga kurjini da san annabin ya kama shi sai je ya aji kar ka daina koran baki dan uwana in kaga za a saba wa Allah duk inda za a saba wa Allah sai ka ce ai kai ba babban ba malami bane a'a ba kabiya ce ta malinta ba kabiya ce ta ƴan uwantakan musulunci wanda haga yayi abu ba daidai ba to ka kira shi ka je ka sallama da shi ya fito cikin kalma mai taushi da hikima kai masa nasiha wallahi abu kadan za ka yi mamaki kalma ɗaya biyu sai Allah ya sa albarka cikin ta kila kuna jin labarin al-Imam al-Ka'ani ana ce mashi Abdullahi bin Maslama al-Ka'ani asalin wannan malamin fa dan daba ne dan sara suka ne dan kalara ne iri abun ne bi ma'anar kalma da kaji na faɗa maka ɗan nan almuzun ake ce miki da larabci ɗan daba wanda ke tsaron mutane ya sha ya sha wiwi ya sha kayan barasa yana shi dila ne na wiwi Abdullahi bin Maslama al-Qanabi ɗalibin imamu ɗalibin wato Imam Malik bin Anas babban malami ne amma asalin shi ɗan daba ne na faɗa ko ina yayi suna mutumin basara ne yana da jan yana da group yaran shi da ke bin shi da wukake da addina na a rika tsaran mutane an dade ana wannan harkar daban Allah ya tsare kuma ga kayan barasa ya turce rannan kawai ya yi fakin haka a dangul ɗin shi sai babban malami Shu'batu bin al-Hajjaj babban malamin hadisin nan sai zo zai wuce abin shi shi kadai yana hango shi sai ya ce wa yaran shi kai manzo waye wanta sai suka ce shuba ne sai ce shuba eh shuba waye wani shuba irin maganar su ta dan daba haka yazo a cikin ruwaya eh shuba waye ku shuba aka ce muhaddis aka ce ba malamin hadisin nan babba yace ku zo man da shi gaba ka kawo aka tare shuba shuba bin al-hajjaj babban malami ne ana tare shi shi hadisi karantar da ni ilimin hadisin na ku shi yace lasta bi ahliha ko haddisuka kai ba kai ba ɗalibin hadisi ne ba balle iya koyar da ta hadisi kawai sai ya zara kai shi ya ce wallahi zan daddasa ka in ba karantar da ni hadisi ba ya zaro kai ce wallahi ya sassara shi uba da shi da yaran shi duk suka buɗa suka ce wallahi za su sassare shi in bai karantar da ogansu da hadisi ba su ba tsorata nan da nan shuba sai ya fara haddathani mansur an nabi'in an abi mas'ud an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man lam yas'i zalam tastahi fasna ma ita. sai ka wannan hadisi ya kawo ruwaya da isnadi daga Mansur daga Rubi'i shi kuma daga Abul Mas'ud Al-Ansari shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'aikin Allah ce in baka jin kunya ka aikata abin da kake so sai san da kai sai mayar da kuka yi cikin kuɗi sai ya miƙa ma wani yaro kawai sai ya shiga gida yana shiga gida sai ce maman shi duk gaba ɗaya tulin giya da wiwiwiwi kayan barasa gaba ɗaya ce mata zai fitar da shi ya fitar da shi biya tun tsara ya ɗauko a tana ya ƙyatta ya ƙone dukkan kayan barasan da ya tanaza a gida ya shiga ɗaki ya ce mata akwai wasu abokan shi za su zo in sun zo don Allah ta ba shi abinci ya ce maman shi ka san waɗanda suka gara fuskan su karfin iyayensu ba yadda maman za ta ya ce abokan shi an daba su zo in sun zo ta ba su labari ta ce shi ya ƙoƙona kayayyakin shi na maye ya ƙona na shi amma ta ba su abinci kar ta yadda su gan shi ta sallame su suka zo ta masa haka da ta masa haka shi kuma shagargari da naɗa kayan shi bai tsaya ko ina ba daga masara sai sai da ya je madina yana zuwa madina ya zauna gaban imam malik sai da yake kara talatin a gaban imam malik yana karatun hadisi yana karatun hadisi ibn abi hatim da yazo yana kawo wannan yace sai ta kai ga na tambayi babana al-imam abu hatim nace wai da isma'ilu bin marsiya da Abdullahi bin Maslama al-Qanabi wanne ka fi amincewa da shi a ruwa da suka yi wa muwatsa yace ka na fi gamsuwa da Abdullahi bin Maslama al-Qanabi domin ni ban san wani mutum mai tsoron Allah irin shi ba dan jaba ne na karshe amma kalli kalma daya hadisi daya yadda Allah ya sa albarka ciki da Shu'bah bin al-Hajjaj ya karantar da shi wannan hadisi kuma bai ma so ya karantar da shi ba tsoron wuka ce yasa ya karantar da shi amma kalli yadda ya shiga sanadiyar sa kakkar koran baki daga baya ya gama karatu wajen Imam Malik ya dawo basara sai tumma Su'batu bin Haddad ya rasu a lokacin Allah ya dauka shi ya zama babban malami yayin da kai shi rasu Su'batu bin Haddad to ka daina koran baki kan kalmar da za ka faɗa wa wani ta nasiha wadda take sa ran ta amfane shi in ka ga wani mutum ya ba daidai ba cikin azumi ko ba cikin azumi ba kai masa nasiha cikin wannan nasiha in Allah ya zo sai ta albarka sai ga ya shiru Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu jama'an musulmi ne ya kamata a ce mun dakata saboda cikin lokaci sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu dasa daga inda muka tsaya وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. da za a rika farawa gona goma da an ce karfe shida za a rika farawa kuma za a rika farawa karfe shida saura minti goma insha Allah subhanahu wa ta'ala